نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta asabar yau muna shidar watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da alif dari hudu da arba'in da biyar wacce ta daidai da sha shida ga watan maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallacin namu mai albarka masallacin juma'a na damar qur'an da ke nan ganyen goda saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma kuma muna nan a cikin suratu al-ma'ida a jiya mun tsaya akan aya ta goma sha takwas fadin Allah subhanahu wa ta'ala وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه عند نفارة فسر ولن الآيوي سيلو تشيقري ولا وند آيو بإذن الله زام أنهم واتوقع كريم بياني قبل يتبرقلوا سنة مجي قبل إذن الله الله مجي رقوي ولا أبن جبنا الخير الله تعالى كما يدات الدرسنا وننفذ الدين لكما أيكت الدين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير الله سبحانه وتعالى يشي وقالت اليهود والنصارى يهودا والنصارى كريستوشي كيدن سكشي نحن أبناء الله mu ‘ya'yan Allah ne wa ahibba'u kuma mu masoyinsa ne. Kul Allah madaukakin sarki ce ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ya musu inda gaske ne ku ‘ya'yan Allah ne ku masoya Allah ne fari mai mu'azzibukum bi dhunubikum dan menene Allah madaukakin sarki ke azabtar da ku da zunubanku بل أنتم بشر ممن خلق أقولي متانيني وأن الله تعالى يتحدث كما هو كما كمقام يجعل الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء yana gafartawa wanda ya so kuma yana azabtar da wanda ya so a cikin bayansa walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma lalle ga Allah mulkin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su yake wa ilaihi masir kuma gare shi makoma nake wannan aya tana nuna mana cewa ashe duk cika bakin mutum kan cewa shi ne akan gaskiya kuma ma idan an je alkiyama ai su ne na Allah su ne ‘yan aljanna ko cika bakin cewa mu ne masoya manzon Allah ashe wannan da'awar kaɗai ba ta nuna gaskiyar abin da mutum yake faɗi jama'a mun gane wannan shi yasa idan kana addini kana kan daidai jama'a kada cika baki ko yawan taron dandazon mutane ya dinga burge ka saboda me Qur'ani gaba ɗayansa abin da yake nuna mutane walakin da aksaron nasi la ya'lamuna wa kathirun minhum fasiquna haka zaka dinga ji alqur'ani yana kushi yawa yawa yawa yawa amma idan aka zo kan maganar abin da yake daidai da bin daidai da aikata daidai zaka ce qalilan ma yatadhakkarun qalilan ma tashkurun ma'ana ɗan kaɗan ne masu hankali masu tunani ɗan kaɗan ne masu godiya ga Allah ɗan kaɗan ne masu yin daidai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya ainihin wato yarda da shi da ma'ana ka ta fahimci wannan Allah ne da kuke sarki da yarda da mu wannan kenan jama'a sannan kamar yadda wannan mutane suka yi ainihin wato wannan me ake cewa suka yi wannan cika baki jama'a Allah ta'ala nan ya tona musu asiri ya kuma ƙayyata wannan da'awar tasu cewa su masoyan Allah ne ko su ɗayan Allah ne Allah ta'ala ya maida musu da martani wanda wannan yake nuna maka cewa yayin da wani yake kuri ko yake cika baki ko yake wata da'awa mummuna wajibi ne a miƙe wajen a yi masa inkari a kan irin abubuwan da yake aikatawa. Jima mun gane wannan dole ne a masa inkari. Sai dai ƙa'idar shi ne in za a yi ta billati hiya ahsan a yi ta hanyar tafi dacewa ta hanya mafi kyawu. Kada ya zama a cikin martani akwai zage-zage, akwai ashar, akwai ƙari, akwai faɗin maganganu irin waɗanda ba su da makama ballantana tushe. Jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya shirya da mu. Naka jama'a kun ji wannan yana daga cikin jama'a abin da ke da matuƙar muhimmanci mu kula da shi a yi wato a tsari irin na mu'amala da mutane. Sannan abu na gaba shi ne wannan ayat ta nuna mana cewa ashe Allah ta'ala babu rushe jinsin ɗan adam cewa a kai da gidan wane ne ko kai jirin wane ne ko kai jikan wane ne ko kai kyakkyawa ne ko kai balarabe ne ko kai bature ne kana da bambanci tsakaninka da bakin fata ko wani abu makamancin wannan wannan jama'a duk hira ne Allah ta'ala yana hukunta abin da ke cikin kirazani da zukata yana dubi ne zuwa ga zukatan ku da kuma ayyukan in ban da haka babu yadda za a yi a waye gari bayi waɗanda aka saye su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yantar da su su Bilal a waye gari sun zama su ne shugabanni su ne jagororin mutane a duniya irin su Khabbabu ibn al-Arat irin su Ammaru ibn Yasir da sauran manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a da ne musu kallon kaskantattu ne Allah ta'ala ya zo ya bishe su manyan mutane masu daraja kuma yana aljanna jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dashi sannan jama'a abu na gaba shine waɗannan mutane Yahudawa sun cika baki cewa ai gashi nan ai Allah subhanahu wa ta'ala tun da ya riga ya fifita su akan mutane su ne ƴaƴan Allah su ne masoya Allah Allah ce to tun da haka ne fari bai yu'azzibukum bi dhunubikum dan ne Allah yake azabtar da ku da zunubanku Malam Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala a cikin ainihin wato tafsirinsa wajen ƙoƙarin fassara wannan aya yana cewa faɗin Allah ta'ala faliman yu'azzibukum bi dhunubikum ko kuma faɗin sa cewa وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله أحباؤه يجي وهو تبجح وسفه وضلال أي wannan magana da suke faɗa magana ce kawai ta cika baki da sakarci da bata فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم بقوله sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida musu da martani da faɗin sa cewa wani fari ba yu'adhibukum bi dhunubikum wannan da'awa ta su ta cika baki cewa ai su yayan Allah ya masoya Allah sai Allah ta'ala ya yi musu wannan yace fari yu'adhibukum bi dhunubikum to sai ki cewa fahal abu yu'adhibu abna'ahu shin ka taɓa ganin uban da ke azabtar da yayansa haka kawai saboda tsabar biyayya ka taɓa gani wani abibu yu'adhibu muhibbihi kuma ka taɓa ganin masoyi yana azabtar da masoyansa kawai saboda tsabar soyayya yaji to shi a duniya ba waɗanda yake so ya kashe babu wanda yake so ya azabtar da su kamar su abu ne wanda hankali ne ɗauka hankali ba zai ɗauki wannan ba. Wa an tun taquluna nu'azzabu fi an-nari 40 yawman bi sabab khati'ati ibadati aslafihim al-ijla 40 yawman kama jaa dhalika fi qawlihi ta'ala hikayatan anhu. Sannan gashi mun ku da kanku muna cewa ba za a azabtar da mu ba face wasu 'yan kwanaki kaɗan ko kwanaki arba'in adadin kwanakin da iyayensu suka bautawa ainihin wato ɗan maraƙi. Sai Allah ta'ala ya maida musu da martani na faɗin cewa wa ƙwaru lan tamassalan naru illa ayyaman ma'aduda. Sai malik ya cewa wal haqiqa abin da yake gaskiya أن هذا القول منكم من جملة الترهات والأباطيل التي تعيشون عليها ولن نغنغلوا wasu maganganu ne na banza maganganu ne waɗanda suke ba su da makama ballantana tushe waɗanda kuke rayuwa tare da su wa amma antum amma ku dinnan fa innakum basharun mimman khalaqa ko mutane ne irin waɗanda muke halitta فنسبتكم إليه تعالى نسبة مخلوق إلى خالق وعبد إلى مالك إلى مالك من آمن منكم إلى مالك من آمن منكم وعمل صالحا غفر له وأكرمه shi mu'amala da Allah ta'ala yake muku irin mu'amala ce ta mahalicci da abin halitta ta bawa da mai gidansa amma duk wanda ya aikata aiki mai kyawu a cikin ku to Allah zai gafarta mishi zunubai shi kuma zai sanya shi daga cikin ‘yan aljanna da girmama shi. Wa man kafara minkum wa amila su'an amma wanda ya kafirce a cikin ku ya aikata mummunan aiki addabahu kama hiya sunnatuhu fi sa'ir ibadi. Allah zai azabtar da shi kamar yadda wanda ya fice sunar Allah a cikin bayinsa baki daya. Jama'an na fata an gane. Shi yasa Allah ta'ala ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah ta'ala shi ne nan mahalicin halittu gaba ɗaya dukkanin su za su koma zuwa gare shi ya halicci sammai daga sai da abin da ke tsakanin su kuma shi ne nan wanda yake jujjuya al'amura baki ɗaya don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa wa ilaihi masir gare shi ne ainihin wato kuma take Allah ya ɗaukaci sarki da shirya kenan wannan ke jama'a a bayan wannan babban malami a malam abdurrahman ibn nasir as-si'i rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa tafsirul karim ar-rahman fi tafsir kalami al-mannan Allah ta'ala ya jibansa yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala a farinsa da yake cewa قل فلم يعذبكم بذنوبكم سيدي شوى فلو أنتم أحباب إن دا أشي كودن مسويا ألا لي دا كسكي ما عذبكم دا ألا بيأتدك بأي لكون الله لا يحب إلا من قام بمرضيه kasantuwar Allah shi baya son kowa sai wanda ya tsaya da aikata ayyukan da zai jawo wannan bawa yardansa bal antum basharu mimman khalaqa yace a'a ku dai bal antum basharu ku dai mutane ne mimman khalaqa cikin waɗanda Allah ta'ala ya yi wato halitta yawan mun gane wannan ko Allah wanda ku tuka zai sa mu dashi ku sai ku cewa tajri alaikum ahkamul adli wal fadl hukuncin adalci da falala yana gudana kan ma'ana wanda ya bi Allah ya yi aiki na kwarai Allah zai ji kanshi Allah zai gafarta mishi Allah zai mai kyawun mene sakamako shi ne shi ne abin da yake falala haka nan wanda ya saba wa Allah ya ibin Allah shi kuma Allah zai mu'amalance shi ne da adalci saboda shi ya jawo kansa wannan azabar ya bujire wa Allah ya kafirce wa ayoyin Allah ya yi imani da annabawa da manzanni Allah wanda kusan sarki sai mana imani don haka jama'a kun ji shi yasa a wasu malamai kamar al-Imam Qurtubi yana ambatar wani daga cikin dalilai na ainihin wato sokon wannan aya dangane da abin da ya faru a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda da Allah wanda riwaya ba ta da inganci ba duba ingancin ta shi sa ba zan karanta mana ita ba Allah ta'ala ya samu dashi to bayan wannan jama'a sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum haƙiƙa manzon ya zo yana bayyana muku ala fatratin min ar-rusuli a bisa lokaci da aka ɗauka tazara na saukar da annabawa da manzanni ya zo yana muku bayani an ta'ulu saboda kada a wayi gari kun ce ma ja'ana min bashirin wala nabi yau ayyu babu wani mai gargadi babu wani mai bishara wanda ya zo mana Allah ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir haqiqa mai bishara da gargadi ya riga ya zo muku an gane wannan ku faqad ja'akum bashirun wa nadhir ce wannan ya isa ta فقد جاءكم بشير ونذير حقيقة من بشارة da kuma gargaɗi ya zo muku wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai iko ne akan dukkanin komai wannan aya jama'a ita ma tana da cikin jerin jerin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake mayar da martani ga waɗannan mutane da ake cewa ainihin wato Yahudawa da Nasara ya kiraye su yace ya ahlul kitabi ya kuma abuta littafi qad ja'akum rasulun la yubayyin lakum hakika manzon ya zo yana bayyana muku ala fatratin min ar-rusul a bisa jinkiri da aka samu na haiku da annabawa da manzanni Usman yana cewa bayan aiko annabi Isa alaihi salam sai da ta samu wani shekara ɗaruruwa ko shekara kusan dubu ma kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane wannan don haka shi ya sa malamai ke bayanin nan cewa Allah ta'ala tsawon lokacin da ya ɗauka bai aiko da annabawa da manzanni ba to ai wannan ba matsala ba ne. to yanzu ga shi manzon ya zo ku da kanku kun gane alamominsa kun san shi kamar yadda kuke iya gane ‘ya'yanku na cikinku da kuke haifa jama'a mun gane wannan sun san manzon Allah da sifofinsa da Allah ya ambata a cikin attawa da injila amma ne falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi yayin da abinda suka sani ya zo gare su sai suka kafirce wannan abu suka kiyin imani suka hukujaran naki to shi ne Allah ta'ala ke cewa ina ga muku wannan jan kunnin ne an taqulu ma ja'a min bashirin wala nadir saboda kada a wayi gari ɗayan ku ya mutu ya je lahira Allah zai azabtar da shi sai ya dinga cewa to ai mu babu wani manzo mai bishara babu wani manzo mai gargadi wanda ya zo mana sai Allah ce fa qad ja'akum bashirun wa nadhir haƙiƙa Allah mai bishara da ainihin gargadi ya zo muku wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai ainihin wato ƙarfin iko ne akan aikata akan aiwatar da dukkanin komai jama'a wannan kenan bayan wannan jama'a ya kamata ku ci wani abu game da wannan aya kamar yadda ainihin wato malamai suke bayani aiko da manzo da Allah ta'ala ya yi wannan ya sa Allah ya yi yanka hujja akan kowa kamar yadda ke cewa li'alla ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kada ya zama mutane suna da wata hujja akan Allah cewa ai su ba su sani bane ai su ba aika musu da manzo bane jama'a mun gane wannan Allah ya yi wannan yankan ne na uzuri saboda kada wani ya zo daga baya idan ka cewa to ai ba aiko da manzanni ba ai da mun san aiko da manzo wallahi za mu yi imani saboda ne waɗannan mutanen har rantsuwa suka yi da Allah makwarar rantsuwa wa qasamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nabiyyun la yakununna ahda min ihda al-umam suka ce mun rantsi da Allah makwarar rantsuwa suka yi cewa idan Allah ya aiko da wani manzo wanda aka umarce su su imani za su kasance mafi shiriya daga cikin al'ummomi da Allah ta'ala ya aiko. Amma Allah ce falamma ja'ahum nabirun ma za'ahum illa nufura. Yayin da wannan manzon ya zo gare su me ya kara musu? Bai kara musu komai ba sai kara nisantar hanyar Allah. Istikbarun fil ardi wa makara sayyi saboda tsabin girman kai a bayan ƙasa da kuma makirci wanda yake mummuna. Yawan makircin nan an ce ai makircin nan sako ne ko eh in ka aike shi lalle zai dawo maka da sakon da ka aika shi shi Allah ka tsare mana imanin don haka sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ambata mana cewa Allah ta'ala yana yanke muku uzuri ne saboda kada ku zo kuna cewa ai mu ba aiko mana da wani manzo ko mai bishara ba ko mai gargadi ba فها هو ذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء توقع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقرقين ياذبكم فآمنوا به واتبعوه في إيمان للشيخ بيشي تنجو سيكو سامسيا وتسعدوا كمكو سامد الداتا رايوة وإلا إنكم بهكذا فالعذاب لازم لكم to azaba ta zama tilas ne Allah ta'ala ne azabtar da ku wallahu ala ta'alimukum qadir shi ko Allah akan azabtar da ku mai karfin iko ne kama huwa ala kulli shay'in qadir kamar da Allah ta'ala mai karfin iko ne akan dukkanin komai ya kuma uwa wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara bayyana mana ne kai tsaye irin wannan kafirci da waɗannan mutane suka yi ina fata mun gane wannan suka dinga ainihin wato kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala da shirin cewa ai su nan su bayan Allah ne su wasu masoya Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ya madaukakin sarki ya tsare mana imani da haka ne jama'a kun ji malin jami'ar al-jazari yake cewa hidayatul ayat ga abubuwan da waɗannan ayoyi suke shirya da mu abu na farko kufru man yansibu ila Allah ta'ala ma huwa munazzahun anhu min sa'il naqais duk mutumin da ya jingina wa Allah abinda baya Allah baya dacewa da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ya kafirta Allah ya sa kun gane min sayin na ba'is daga dukkanin tawaya kun ganta aya kuwa me Allah ya ce wa qalat al yahud wan nasara suka ce me nahnu abna'u Allah yanzu jingina wa Allah yaya menene wannan ban ji ba kafirci ne. saboda Allah ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad To amma kafircin wani waɗannan kuma yana ma da sauƙi a kan wanda zai kalli wani shehun malami ƙila saboda yawan iliminsa, ƙila saboda girman sandarsa, ƙila saboda girman rawaninsa ya dinga ce masa lam yalid wa lam yulad. Ina fata an gane wannan. Yana cewa shehu haihuwa ka ƙarya ne. Ma'ana shi ba haihuwar shi aka yi ba, shi ne wane kenan. shi ne Allah. Kuma muna ji muna gani a kafafen yada sada zumunta na zamani wasu mutane daga ƙasar ina, ƙasar Ghana nan. Mabiya da yakin tijjaniya kamar da suka faɗa. Suna irin wannan maganganu. Waƙa ne sai a ce, wane ma Allah ne, wane ma Allah ne, wane ma Allah ne, shi wane ma Allah ne. Gashi muna gani a fili to kaga kafircin Yahuda wannan ba ya fi wannan ya fi wannan sauki ba sun cewa suka yi mu ƴaƴan Allah ne kaga jingina wa Allah da kafirci to ina ga wanda ya jingina wa wani mahaluki kuma allantaka wani ne fi sani a ciki akwai wanda ya fito kai tsaye ke cewa ai shi duk wannan ma aiki da sallah da ake da aikin banza ne ana fata kai lokaci da ce su in dai shehu ibrahim na nan ba su da matsala in ka je kaba ma waye sama da kutan baya mala'ikar ne ya ma ita ta an ne kawo shehu shi kenan ba ka da matsala da Allah ya zo da magana gaskiya ce Kariya kariya ce ce.
kariya ce ake jingina wa Allah ta'ala shi wanda ke cewa zai yi a ina ya cewa zai yi kuma wa ya ce zai kare ga azabar Allah ya sai in kuma ya faɗa din shi abin haka yake an taɓa samun wani hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda akwai wanda zai iya kare mutum daga azabar kabari manzon Allah haka ne ba haka bane manzon Allah ya zo cewa ne wasu kabarbara guda biyu yace innahu ma la yu'adzabani mutane biyun nan an yi musu azaba wa ma yu'azzaba da shi kabir abin da ake musu azaba akai babban zunubi ne yace amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima ɗaya daga cikin su ya kasance yana yawo da da ainihin wato hada wuri ya ɗauki maganar wani ya kai zuwa ga wani don ya gurɓata tsakaninsu ya raba zumunci ya raba ainihin wato kansu yace wa amma al-akharu amma ɗayan fakana la yastajiru min al-bawl ya kace in zai fitsari baya baya suce kansa wannan ya ja mana azaban kabari manzo Allah bai ce bari shi kabarin je kai su ba a sai Allah ya mishi wahayin cewa ya tsage ya karyo kabar dabino sai ya raba ya tsaga ta biyu haka ganyen dabino kenan ya tsaga ta biyu sai ya soka kan kabarin guda biyu manzo Allah ya ce la'allahu يخفف عنه ما, ما لم ييبس لعل sa ɗan samu sauƙin azabar kabarin nan kafin wannan ganyen ya bushe kenan bayan ganye ya bushe bai zai faru ta ci gaba da gashi jama'a an gane wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana gaya wa al'umma cewa lallai wannan al'umma sai an jirarce ta a cikin kabarinta sahabbai da yawa sun mutu kabari ya matse su har manzon Allah ya cewa akwai wanda ya rasu manzon Allah ya cewa sai da al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwar Sa'ad ibn Mu'adh amma manzon Allah ya ce inda akwai wanda zai tsira daga matsan kabari to da Sa'ad ne to ya ce amma ina shi kansa bai tsira ba in akwai masoyin da ya kamata ya taimaki masoyinsa to manzon Allah ne babu kamar shi jama'a mun gane wannan abin da yasa su ayoyin alqur'ani mai girma ba kai a karanta su bane war kawai a wuce dole sai ya zama ana danganta su da irin abin da ke faruwa a zamanin da muke rayuwa wannan zai sa mu riga ɗaukar abubuwan muna haɗawa da ayyukan mutane ne yau da gobe mu gane wannan abin shari'a ne ko kafirci ne saboda mu guji abin da yake kafirci mu aikata abin da yake imani da Allah jama'a mun gane wannan to kaga wannan kyau sannan abu na biyu masu jingina wa Allah cewa Allah yana da wasu mataimaka da ke taimaka masa shi ma irin wannan ne a ce akwai wasu abuwazu akwai wasu abuwazu akwai wasu autadu waɗanda wai su ne mataimaka Allah su ke taimaka wa Allah ma'ana Allah ya kasa sai wani ya taimaka masa wajen gudanar da mulkinsa Allah da kansa ke cewa إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سيدبر الأمر Allah shi ke gudanar da al'amura yake jujjuya al'amura, ke da wasu wannan daban abin tambaya da wannan gausin da ake magana, kafin a haife shi ba, ba ke taimakon Allah, a ya kamata a gaya mana. wani ma'ana kafin a halice su ba ni taimaka wa Allah mun gane wannan to kuma sai bayan an haife su za a fasa aiki dacin ai Allah bai gaji ba sai bayan an halice su ko bai bukaci taimakon wani wajen gudanarwa ba duk mala'ikun da Allah ta'ala ya bayyana mana ayyukansu da abubuwan da suke yi bin sha Allah ba sai ya ɗauki wasu daga cikin mutane akwai daga cikin malamanmu malam Jafar Mahmud Adam Allah ta'ala ya tsaye shiga fata mishi akwai labarin da yake bayarwa haka nan a Dr. Sani Umar Jalle Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara ke shi ma ya bada wannan labarin a karatun su na Al-Furqan bain awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan yake bayyana cewa akwai wani abokin sa ne ma abokin sa sun yi aji daya da shi wata rana yake ce masa to mu ne mun dawo amma za mu koma za mu yi mu cigaba da taimakawa Allah wajen gudanar da al'amura sai da sani ce mishi ah to kai in banda abinka gashi ka dawo gida yanzu ka dawo gida ba ki taimaka masa ya ce aka suke bukan ku gane mu su ne da ko kuna nan kowa kwana abin da ce ba tafiya kuma ka bari ba gaskiya ne kuma waɗannan manufar jama'a akwai su a cikin mutane amma galibi sai an ware wasu ‘yan mutane sai ji ana gaya musu irin wannan tatsuniyoyin mutane farko amma wallahi tallahi waɗannan gaba ɗaya su batare ne batare ba hanyar Allah bane ba hanyar annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dole jama'a mu gane wannan so da Allah ba shi da wasu mataimaka shi kadai ne walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir an gane wannan don haka shi yasa Allah ta'ala ke waɗannan bayanai domin fahimta ko mu gane Allah ta'ala ya sa mu gane abu na biyu yace bugulanu da'awar yahudi wan nasara bacin lalacewar da'awar ko cika bakin yahudawa da kiristoci annahum abna'u Allah wa ahibba'u cewa su ɗayan Allah ne ko masoya Allah ne bid dalil aqli amma wannan da dalili irin na hankali Allah ta'ala ya mu'amalci su a waɗannan ayoyi. Abu na uku, nisbatul makhluqati lillahi ta'ala la tatajawazu kauniha makhluqa makhluqatillah jingina wa Allah wasu halittu da Allah ya yi baya cire waɗannan halittun daga kasancewa su ɗin bayan Allah ne mamlukatun kuma su ababen mallaka ne na Allah ya tasarrafu fiha kama sha'a Allah yana jujjuya su kamar yadda yake so wa yahkumu fiha bima yuridu kuma Allah yana yin hukunci akan waɗannan da abin da ya so haka ne ko ba ka bari haka ne akwai mai wa Allah dole Allah ya ce na hana wani ka ce alƙur'an sai an bashi to wa zai bashi wa ya isa wato idan mutum yana kan alƙur'an jama'a duk abubuwan da zai gansu baro baro saro saro babu wani abu wanda yake koyayye a cikin alƙur'ani ya Allah ya ce يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم تاريخ أجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها duk abin da Allah ya buɗe na rahamarsa na jin kansa ga bayi Allah ce fala mumsika laha babu wanda ya isa ya rike wannan abin ya hana wa ma yumsik abin ko da Allah ya rike fala mursila lahu min ba'di babu wani wanda ba Allah ba da ya isa ya sako wannan abin ga mutane ko su amfana da wannan abu وهو العزيز الحكيم kisa Allah ce maka وهو العزيز shine mawayi wanda yafi kowa da komai karfi kuma ce gudanar da bayin kuma alhakim mai hikima wajen gudanar wasa ina fata mun gane wannan shi yasa sai ƙara ma mutane cewa ya ayyuhan nasu kuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku tuna da ni'imomin Allah akan ku hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ardh shin kuna da wani mahaliccin da ke azarta ku a cikin sammai da kasai ne akwai sai Allah ce la ilaha illahu babu abin wuta bisa cancanta sai shi fa anna tufaku ta yaya ake kawar da koyar da hanyar Allah ashe wannan yayi sirrin na maka cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkanin komai shi yasa yake da kyau kwarai da gaske jama'a mutum ya zamto yana ɗaukan la'akari game da al'amura waɗanda ke faruwa a rayuwa ya zamto yana da tunani wanda yake mai kyau ya zama mutum yana da ƙoƙarin kulawa da addininsa da ƙoƙarin koyon addinin saboda ya sami kyakkyawan kuma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya yi mu wato tsare mana imani wannan faifai ke na jama'a ya ƙare yanzu Allah ta'ala zai kai mu sabon faifai na wannan sura shi ne bayani game da abin da ya faru tsakanin annabi Musa da mutanensa. Yayin da Allah ta'ala ya tsamar da su daga Fir'auna, ya mayar da su wannan teku ya halakar da Fir'auna da mutanensa. Bayan sun hau wannan wuri sun zauna tsawon lokaci, Allah ya saukar musu da ni'imomi iri-iri, sai Allah ya musu wani umarni guda ɗaya. shi ne wanda za mu zo ji a wannan aya bi Allah ta'ala ya ce وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت يؤت أحدا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا انقلبوا خاسرين Allah ta'ala ya ce wa in qala Musa li qaumihi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka tuna wa al'ummarka ka ba su labari in qala Musa li qaumihi yayin da annabi Musa ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane na ku duba girmamawa bici kai ku zo da mutum sai girma masu ya ce ya kawo ya ku mutane na uskuru ni'imatan wani alaikum ku tuna ni'imomin Allah a kanku in ja'ala fikum anbiya yayin da Allah ya sanya annabawa da yawa a cikin ku wa ja'alakum mulukan kuma ya sanya ku kuka zama sarakuna wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kuma Allah ta'ala ya ba ku irin abin da bai bai wa daya daga cikin halittarsa ba ya qaumi اوكي يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم يا قوم تانينا كشغا wannan ƙasa mai tsarki wacce Allah ta'ala ya wajabta muku shiganta ya rubuta muku shiganta wala tartaddu ala adbarikum kar ku juya akan digadiganku fatanqalibu khasirina sai ku juya kuna masu hasara hasarar duniya da kuma lahira mun ambata a baya cewa su waɗannan mutane da Allah ya bada labari ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا تو الله تعالى نن ينا بياني دي بني إسرائيل ينا ما ينبا بياني إن تورن كي درشو كنيا دصورن كي da magabatansu suka yi da irin saba wa Allah da suka yi sai Allah ya fara cewa udkuru ni'mat Allah alaikum ku tuna ni'imomin Allah akan ku in ja'ala fikum anbiya yayin da Allah ta'ala ya sanya wasu annabawa a cikin ku da yawa daga cikin mutanen Bani Isra'il Allah ya aika musu da annabawa da manzanni masu yawan gaske kusan a ce babu wata al'umma da Allah ya dinga tura musu annabawa masu mafiya yawa kan bani Isra'ila. Mafi yawan annabawan Allah suna cikin bani Isra'ila ne. An gane wannan? In ja'ala fiikum anbiya'a yayin da Allah ta'ala ya sanya annabawa a cikin ku wa ja'alakum mulukan ya sanya ku kuka zanto sarakuna ma'ana kuna mallakan al'amarinku babu wanda ke yin nasara a kanku a wannan zamanin. ina fata an gane wannan bayan fir'auna ya mallake ku a da ya maishe ku bayi ya gana muku azaba iyaka azaba yuqattilu abna'ahu a wani a wani wurin yuzabbihu abna'ahu wa yasta'yuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim Allah da kace ce bala'i ne mai girma daga wurin ubangiji amma Allah ta'ala sai ya tsamar da ku daga Fir'auna kamar da Allah ya faɗa a suratul Qasas wal makkina lahum fil ardh mun yi banu Isra'ila wannan ni'ima dan mu ba su mu ba su dama na zama a bayan ƙasa jama'a mun gane wannan su samu kyakkyawan zama a bayan ƙasa ya zama ba su da wata matsala wa nuriya fir'aun wa haman wa junuduhu منهم ما كانوا يحضرون دم هنا وفرعون da hamana da rundunarsu ta kafirai gaba ɗaya wannan abin da suke jin tsoro Allah ya kuwa annabi Musa har zuwa a lokacin da Allah ta'ala ya tseratar da banu Isra'ila daga ayyuma ko sharrin fir'auna ne waɗannan dukkan su ni'imomi ne Allah ta'ala ya musu to sai Allah ya fara musu cewa ku tuna ni'imomin Allah akan ku in ja'ala fikum anbiya'a yayin da Allah ya sanya annabawa a cikinku wa ja'alakum mulukan ya sanya ku karantu sarakuna kuna mallakan al'amarinku babu wanda ke yin nasara a kanku bayan Allah ta'ala ya halaka da fir'auna ya tsamar da ku daga ainihin wato wannan teku wa atakum ma lam yuti ahada min alamin kuma Allah ya ba ku kyauta irin wanda bai taɓa wa wanda ga cikin halittarsa ba mun gane wannan a wancan zamanin su ake magana ba a wannan zamanin ba eh a wannan zamanin a duk wanda ya imani da Allah shi ne zan mai samun ɗaukaka a duniyar lahira ba wani bari isra'ila da za ce yau yana da wani ɗaukaka ko yana da wani mulki ko yana da wani wani abu wanda yake an ba irin waɗancan a'a saboda Allah ya riga ce guribat alaihim dhillatu wal maskana Allah ya riga ya buga musu mene wulaƙanci da tozanci da talauci duk bala'in kuɗin ba ya hude sai ga yau ta riga sai yau sai yau sai dan belt sai dan takalmi to ya shaɗa biya kawo ta gaggiyar kaza ga tarin kuɗi malam amma Allah ya haramta su da kuɗin haka suke matsiyata waya musu wannan hukumar Allah ta'ala saboda saba wanda iyayensu iyaye da kakanni suka yi su ma da suka zo sai suka ɗaura akan wancan iskancin da iyayen suka yi shi yasa Allah ta'ala ya musu wannan ainihin wato babban hukuma ne wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin Allah ta'ala ya ba ku irin abin da bai bai wa sauran mutane ba sauran halittunsa ba to waɗannan mutane da aka Allah Musa ya ce musu to za a yi wannan yaƙi garin da za mu shiga shine garin Ariha an ce garin Ariha ko arihamu kenan mun gane wannan amma yanzu ana ce magarin ariko kenan ba wai baitul maqdis inda ɗakin Allah yake na Jerusalem ba ba na ake magana so kuma ba yahuda ya ce ne promised land da suke magana ko da an magana ce ai mu da ma Allah ya bada alƙawarin wanda na kalli wani bidiyo ranar da na wani bawan Allah yake interview da Yahudawa daga suna cewa ai tun tun tun tun tun tun an riga an musu alƙawarin wannan wuri dan ne promise land din su saboda koma waye ya zauna a nan Allah ne ba su wannan wuri saboda haka sai sun koro kowa sun zauna a wurin wurin iyayen su da kuma kakannin su kirkan bai wuri matsiyaci har yana da bakin fari yawun ba haka ba iyayen nasu me suka tsina na in banda la'anta da Allah ta'ala ya musu لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وصل السنة من سدوي بس ألا يمين سوء على نو ألا يمين سوء ثم تنبوما كا كذباب إن ولا أنت لتوزيش ألا تعالى يمسوا أما ويا سنة الفاهي لإيا يزل كشمي يهود توبا بابا ألا تتريموا da jama'a kun ji to anan Musa alaihi salam kamar yadda muka bada labarin cin a baya jama'a Allah ta'ala sai ya umarci annabi Musa cewa ya gaya wa mutanensa cewa za a je a yaƙi a wannan gari an gane wannan to amma me zai faru to an ce da su su shiga wannan gari kuma aka ce kar su juya akan digadigansu duk wanda ya juya ya ƙi zuwa garin zai koma ya zama sarari mun gane wannan to sai Allah ta'ala ya ce قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندعو لها وإنا لن ندعو لها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qalu ya Musa annabi Musa ko ya musu sai ya shimfida ba ko da bayanai eh iri iri manzo Allah annabi Musa yi musu bayani suka ce to qalu ya Musa suka ce kai Musa ka julaƙanci ba mutanen da suke da raina annabawa da manzanni kamar irin Isra'ila balan ma ce ya kai annabin Allah ai sun yi da shi annabin Allah ne ko me yasa saboda ya buga musu mujizozi iri iri sun gani sun nemi shayar da sun ruwa ya bugi dutse sandarsa aka sami idanu guda goma sha biyu sun tsage ruwa na zuba kowa suka biya tana yin kishin ruwa ta suka ce mu ba mai haƙuri da abinci guda ɗaya ba roƙa mana ubangijinka ya fitar mana da abin da ƙasa ke fitarwa na yi wato abin da ya shafi a menene ‘ya'yan goji ne gurji ne albasa ne tafarnuwa ne tumatiri ne dukkan waɗannan abubuwa Allah ya ce to ku fita gari za ku je ku samu abin da kuka roƙa wasu sun gari da cin ainihin wato soyayyun abin nan a ‘yan shida da salwa so suka je cin tsuntsaye tsuntsaye na ba suke soyawa ba kawai za su faɗo daga sama kaga kawai tsuntsu daga sama ka sashi ma da kamar da wasu cewa wai rabu na minan layi tsuntsu daga sama ka sashi eh to su an musu wannan din Allah ya dinga sauka musu da darba mai zaƙi suna sha kawai sai mutum ya je kawai ya ɗiba wannan sa- wannan wannan darban mai tsanin zaƙi da daɗi ga ƙara lafiya a jiki ce kai gaskiya musa mun gaji da cin naman nan ya ishe mu ya kundure mu mun gaji da cin wannan wannan wannan wannan wannan me yake ci mishi daba gaskiya mun kawai ka roƙa mana Allah ya fitar mana da azaba da zuwa muna numawa muna samuwa muna ci gaji ba sa son sauki sun fi son wahala shi yasa Allah ya ce a atastabdiruna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr yanzu ku za ku nemi canjin abin da yake kaskantacce da abin da ya fi alheri? Tun da gari ne da kuma sauran. Shi su ku fita daga wannan gari, fa inna lakum ma sa'altum kuna da abin da kuka roƙa, ba ya ce ku je kuɗi ba. A wanda lokaci ne Allah ce wa guri wa alaihim billatu wal maskar. Allah ya sanya musu kaskanci da talauci. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. kuma suka dawo da fushi daga wurin Allah Allah ya fushi da su to su wadannan mutane sai suka yi rashin kunya ga ga ga annabi Musa ku ce kai Musa ka bari kai Musa inna fiha qauman jabbarina a cikin wannan gari akwai wasu mutane masu tsananin karfi wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha kai gaskiya mu ba za mu shiga garin nan ba sai dai in sun fito a garin a karan kan sun ban mana garin kawai mu mu shiga mu shiga a fa in ya khundu minha in dai sun fita daga garin su mutane a karan kansu ba yaƙi ba komai fa in ya dakhil za mu shiga kai ba je Allah ne ya ce ku je ku yaƙi ni na ku alƙawari in dai kun shiga garin zan ba ku ainihin wato nasara ina fata an gane wannan قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخ- عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بجراحهم دي قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما sai wasu mutane guda biyu waɗanda su ne kawai jagororin da aka zaɓa daga cikin goma sha biyun nan kaji goma gaba ɗaya sun nemi a ruwa sai ƙwaya biyu rak ƙawara wa julani sai mutane guda biyu من الذين يخافون أنعم الله عليهما وأن سيجن صورا نعمة لألا ملك جنسكي يمسو ادخلوا عليهم الباب يجي كشيغا مسو تقوفا كشيغا مسو غرين دين تقوفا غرين ألا يامك القوري فإذا دخلتموه إن يكون شيغا ونن غري تولى القوفا فإنكم غالبون تتبس za ku yi nasara a kan waɗannan mutane ko ni ƙarfinsu. Ma'ana Allah ta tawakkalu in kuntum mu'mini ga Allah ya kamata ku dogara in dai kun kasance mu'mini. To sai mu ƙara dawowa labari. Dama na muku shara fage a labari ko? Cewa da nan Musa ce za a je a yi yaƙi. Sai aka ce kowace ƙabila ta zaɓo jagorori a cikinta sai ka samu jagorori guda goma sha nawa guda goma sha biyu me ya faru sai suka je gari suka yi ɗan liƙawa don su ga waɗannan mutane masu tsananin ƙarfi don kamar da malamin tafsiri ke faɗin cewa mutane ne waɗanda Allah ta'ala ya basu a ainihin wato tsarin irin na halitta annabi Adam an gani kun san zamanin annabi Adam kusan mutum yana da kusan zira'i sittin tsawonsa ƙwarai-ƙwarai so da ka mutum ɗaya daga nan in ka ja shi nan zai kai kusan shan gidan a shi a ban tsawon kenan tsawon mutum fa kenan tsawo kawai banda kuma faɗin jiki da sauransu waɗannan mutane suna daga cikin mutane da suka rage da suke irin wannan girman halitta to amma kusan tsarin da adam duk lokacin da ya gan shi da tsananin ƙarfi sai bayan ƙoƙarin yin zalunci ƙoƙarin yin mugunta ƙoƙarin yin ƙwace ƙoƙarin sabon Allah ya ce wa ya isa wa ya kai ƙarfi a garin nan ina son sa ido to ya manta cewa ne Allah da ya halice shi ya fi shi ƙarfi ko kuwa haka ya suka faɗa ya ce man ashaddu minna quwwa waiwa ya kai mu tsananin ƙarfi ne na ce a أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة يوي بس أغيني أن الديار تاسو شي في سلطان القلبي وكانوا بآياتنا يجحدون سورة جيسنا يموسوا كما الآيوين to da suka je garin ne wajen lekawa nan ne aka je ka samu wani mutum guda ɗaya sai ya samu wasu mutum biyu kawai sai ya jefa su a hannun rigar sana yana bisan tafi da su garin sai kisa wani sarki kamar da alimar kwakwabi ya kawo wannan kisan daga cikin ismailiya ce da ya je da su kawai sai ya zazzage su a gaban sarki ke kuma ba shi ai Allah ya wani gudun zan ya iko ne ko ku za ku yaƙe mu sannan su o Allah sarki to to sai da za ku fara kenan hadda ya mai a hannun da ya kwasu ya ce kai ko dai murkushe su ne sha kyale su kyale su kyale su ai sa yi su bada labari ya sirrin mai su gani in za su iya to da aka je da annabi Musa an je yin soyayya ne yanzu ga ku an je su yi aiki wani ya dawo gona ya gansa ya kwashe su shikenan aka sike suka dawo to sai aka zo aka zauna nan miji bayan an dawo cewa to tun da Allah ya mana umarnin shigarin nan kuma ya mana alkawarin idan har muka shiga za mu samu nasara to kawai mu dogara ga Allah mu shiga amma kada kowa ya ba ‘yan kabilarsa labarin cewa ga irin yadda mutane suke mu je mu ce kawai a shirya kawai confidently mu ce za mu je mai yiwuwar nan rai aka ce haka yana gari ne an yi alkawarin shi to mutane goma nan kowa ne ya gida sai ya kalli abokinsa irin ka wuce a kallon gawa da tafiya ce ko suwa da ba samun da abin kada ba wani sai kalli matar sai shi wayo Allah shi kenan daga yau wacce shi kenan kuma daga ba maganar zama tare ya gani yayan sai ga kai a'a abin da zai yi kuwa sai ta riga yayan sai ciwo to bari ku tsakanin ga Allah mun ji mun gano kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka amma kan gaya da kowa tsabar soyayya ne tsakanin da kuma da gaya muku da magana tsakanin da Allah amma kan gaya da kowa mun ji mun ba da zan gaya da kowa kaga matar matar shi da kyale za ta kyale iyayenta ba ji ba za ta kyale uwarta shi ma wannan sai ya gaya wannan wannan ma sai ya gaya wannan shi ma shi kai sirri ne ba kan gaya da kowa shi sama da nake cewa idan aka ba ki ba ki cewa kai idan sirri ya wuce mutum biyu a mutum biyu ne saboda ai sirrin ba za ka iya da kanka ba dole sai ka yi da waninka idan sirri ya wuce mutum biyu ni na gaya maka nawa kai ka gaya min naka ai wannan ke ko to abin ya riga ya zama yawa abin yawa to me ya faru wannan sai gaya wannan wannan sai gaya wannan kawai sai labari ya watsu kwam a cikin gari tunda kowa yana ce ma kowa kafa ce na faɗa ba yawwa alƙawari eh amana amanatin da ni kwanciya shi ko a gani ta ba eh lokacin da muna yara sai ce amanatin da ni kwanciya shi to shi ke nan ne me ya faru ana nan ana nan sai waɗannan mutane aka zo annabi Musa ya ce to a zo a shiga wannan gari a zo a jaya waɗannan mutane sai kowa ya jari ya jari ana ce mutane ko ce ce alƙaran ba za mu ba ce kuma a gari da ai wala da kawan dai wuya in dai a gaskiya mu kawai da abin da za a yi guda ɗaya ne mu ba mu ce mu saba ka bane annabi amma kai hakuri gaskiya kawai mutanen nan a ce su fita a garin in sun fita tun na ce mu shiga ne mu za mu shiga amma maganin mu yaƙe su ba Mm-mm, ba ne tafiya shi ne magana ne da Allah ta'ala yake gaya musu cewa mun suka ce ya kai Musa a cikin garin nan fa tsakanin da Allah akwai mutane masu tsananin ƙarfi kuma lallai mun ba za mu shiga wannan garin ba har sai sun fita daga garin amma in sun fita daga garin to mu za mu shiga amma in dai suna nan wai mu mu gwamza da su sam ba mu san wannan zancen ba yanzu sun sabawa sun sabawa annabin da Allah ya aika zuwa gare su me ya faru to sai mutane guda biyu shugabannin waɗancan ƙabilun da aka yi zama da su mutane biyu tan malamai suka ce akwai shan ibn nun akwai kuma wani akwai kuma kali su biyu ne wanda ake ce ma kalib da turanci aka yi sun ci kalib ko a fara su sunan da su biyu su ci za ka gani an gane wannan sai ce to tun da haka ne mu kam mune muku wannan nasiha shine qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim sai mutane biyun da suke jin tsoron ni'imar Allah akan su sai mutunci suka ce ulkhulu alaihim albaba ku shiga ma waɗannan mutane ta wannan kofa fa idza dakhaltumuhu in dai kun shiga fa innakum ghalibun tabbas za ku yi nasara a kansu wa ala Allah fatawakkalu ga Allah ya kamata ku dogara in kuntum mu'minin ɗan kuma kasance mu ne me suka ce
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين Allah ta'ala ya ce qalu ya Musa yanzu kun ji annabi Musa ya yi magana waɗancan mutane biyu su sun yi mene sun yi jawabi qalu ya Musa da ce kai ya kai Musa kun ji wulaƙanci ko Mm, ba ma ya rasu da zai ba a ya kai Musa inna lan nadkhulaha abadan lallai mu ba za mu shiga wannan garin ba har abada in dai suna ciki ba za mu shiga ba ma da mu fiha in dai mutanen nan masu ƙarfi da cikin garin nan ba za mu shiga ba dan haka muna baka shawara fadhhab anta wa rabbuka faqatila ka je kai da ubangiji ka ku yaƙe su inna huna qa'idun da mu inna na aure eh mun kai da ubangiji ku kun je kun yaƙe su kun gama da su mun ma shiga yawa kaka ce mun mun saba wa gaskiya amma mu ne a gaskiya to muna ga ma gaskiya muna baka shawara yanzu ka wannan magana kafirci ce ko kuwa fadhhab anta wa rabbuka faqatila ka je kai da ubangijinka ku yi yaƙin inna hauna qa'iduna mu ne muna nan a zanne muna jiran ka mun je kun yi yaƙin an yi karatu ba gaya mana duk zo shiga wannan gari Allahu akbar ya Allah ya ce qala rabbi
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم
qala fa الفاسقين
inna قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa ahli sannan Musa ya ce ya ubangiji ni din nan ba na iya mallakar kowa cikin mutane da sun bijire mu daga ni sai da kwana haruna don haka ya Allah fafruq bainana wa bainal qawmi fasiqin Allah ka rabe tsakaninmu da mutanen da suke fasikai ka raba tsakaninmu ba mu ba waɗannan mutanen banu Isra'ila matsiyata ne لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى الذي تفز إغاظة اللهفان من مصائد الشيطان yake cewa babu wasu mutanen da shedan ya yi musu wasa da hankali kan banu Isra'ila babu mutanen da suka yi wa annabi su tsageranci da rashin kunya kan banu Isra'ila babu kuma annabin da ya shawuya da mutanensa kamar annabi Musa ku duba da irin abubuwan da aka yi da irin tarka-tarka da aka dinga yi kafin a ruwan nan wurin amma an yi ce ba za su shiga ba ka je kai da ubangiji ka koyi yaƙi mu dai muna nan a zaune daga annabi Musa wannan abin ya fusata shi yace qala rabbi yace ya ubangiji na inni la amliku illa nafsi wa ahli ni ba na iya mallakar kowa da gani sai da uwana fafruqu bainana wa bainal qawmil fasiqin ya ubangiji ka rage tsakanin mu da mutanen da sai ba su kai qala Allah ya ce fa innaha muharramatun alayhi to wannan gari na aliha ko aliko da ke da suna Allah ce muharramatun alayhi mun haramta musu shiga wannan garin arba'ina sanatan yatihuna fil ard sai sun yi shekara arba'in suna ɗimo a cikin sahara ba su gane ma ina za su ba ba gida gaba ba gida baya ba wani abu da jin daɗi tsawon shekara arba'in suna cikin dimuwa Allahu akbar sai Allah ya ce wa annabi Musa fala ta'sa 'ala al-qawmi fasiqin kada ka damu da mutanen da su ba su don wani abu mai muni ya same su kada na bata maka da kanka ji damuwa ka kyale su dama man ta ne to wannan shi ne ƙarshen wannan kissa amma idan Allah ta'ala ya yi gobe za mu zo mu yi da waya kan wannan kisa mu fitar da wasu darussa na musamman waɗanda ya kamata mutum ya koya game da wannan kisa ta bani Isra'il da irin saba wanda sai wa annabin Allah annabi Musa alaihi salam muna fata abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tare a cikin daya wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ta'ala ka sanya wannan wata don kuma kai alkhairin wata akwai ɗaya daga cikin yan uwa da ya ba mu labarin yar uwarsa da aka kama a garin tsafi har gida aka ja aka ɗauke ta ya Allah muna roƙonka duk da ita da dukkan wanda aka kama bisa ga zalunci da waɗancan yara da kagara Allah ka dara su zuwa ga iyalansu lafiya ya Allah ka rubuta waɗannan mutane Allah ka rusa waɗannan mutane Allah ka yi mana katangar ƙarfin da sharrinsu ya Allah ka san su ka san makoyansu ka san masu taimaka musu na fai da koyi ya Allah ka san masu taimaka musu da makamai da shawarwari ya Allah ka san waɗanda ke da hannu a cikin wannan wutar Allah ka kona su da wannan musiba ya Allah ka raba al'umma da sharrinsu ya Allah ka dammara su baki ɗayansu ya Allah waɗanda mutane sun yi zalunci a bayan ƙasa ya Allah sun kashe mutane ba tare da haƙƙi ba ya Allah sun kwashe dukiyar mutane bisa ga zalunci ya Allah ka mu'amalance su da irin azabar da dace da su. Ya Allah ka yi musu mummunan azabar da baka taba wanda shi ma ka ba. Allah ka yi mana tsari ka kare mu da kariyarka ka tsare mu da tsarewarka. Allah mu roƙonka marasa lafiya su Allah ka ba su lafiya. Masu shi Allah ka cike su lafiya. Allah ka yi mana albarka a sana'o'in mu ka yi wa zuriyar mu albarka baki daya. Ka sanya mana ya ce bayan karɓari muna ƙara addu'a ga 'yan uwanmu da ke rayuwa a yankin jihar Plateau. waɗanda ake yaƙar su aikin mu Allah ta'ala ya ba su mafita Allah ta'ala ya ba su nasara kan wanda makiya nan su Allah kuma ya rubuta dukkan wani mummunan shiri da ake yaƙar su Allah ta'ala muna roƙonka ka zauna da mu lafiya ka zauna da kasar mu lafiya ka kuma shirya mana shugabannin mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته